بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى وديادي قدر تامنا حقوا أولا يمتنا أثبر يومنا شاء ga wata na rajab shekara ta 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace wa sha ɗayan watan ɗaya miladiya na 2025 insha Allah ta'ala yau za mu yi darasi na takwas a cikin littafi sahihu siratin nabawiyya muna cikin bayani akan abin da ya shahi kissa ko kuma bayani akan gina ka'aba tun asalin matashiyar ta ina aka fara sannan kuma ya aka yi aka kai zuwa ga gina shi wannan ɗaki annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tare da matar shi hajar sun zo wannan daji a daidai lokacin da babu kowa annabi ibrahim ya ajiye su a wannan kursungumin daji kuma ya juya baya bayan shi da lokaci mai tsawo aka samu zamzam ya huto sannan kuma bayan shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya kawo ziyara bayan ita hajar ta riga ta mutu sannan kuma isma'il ya yi girman da har ya kai matakin da magidanci ne da ya zo ya tambayi matar shi annabi isma'il yaya halin zamantakewanku da mijinki ta yi bayani bayan shi kuma ya sake dawowa zawwa na biyu kenan da har zuwa inda suka annabi ibrahim ya sake dawowa zawwa na uku lokacin da aka gina ka'aba daidai nan muka tsaya a lokacin da suke gina wannan ka'aba suna faɗan cewa rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ya ubangiji ka karba daga gare mu Allah kai ne as-sami'u mai ji na duk abubuwan suke faruwa sannan kuma al'alimu masani game da abin da yake faruwa ashe wannan yake mana nuni akan cewa dukkan wani aiki da za mu yi na ibada to mu yi ƙoƙari wannan aiki na ibada mu bibiye shi da addu'a akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya karɓa. kare zamanto daga lokacin da muka yi mu rika jin cewa ai kaman ba dama ko kuma kayi wani abin da tilas ne kaman a baka lada wannan san ba haka nan bane ba kaga ɗakin Allah suka gina mafi tsabtatan waje a ban ƙasa sannan kuma amma suka bi da adda suna ta rabbana taqabbal minna ya Allah ka amsa mana malai ce wa rawa abu dawud at-tayalisi an ali radiyallahu anhu qala lamma hadama al-bayt ba'da jurhum lokacin da ɗakin ka'aba ya kai wani matakin da kenan bayan annabi isma'il da annabi ibrahim sun gina shi haka aka wayi gari wata rana ya gaji sai ɗakin ya rushe kenan bayan su jurhum sai wannan ɗaki ya rushe sai yake cewa a banatku ƙuraishun yanzu bayan rushe wanda ya yi sai ƙuraishawa sai suka zo gina wannan ɗaki falamma arabu wada alhajara ta shajaru lokacin da aka zo daidai inda za a ɗora alhajarul aswad sai aka shiga rigima ta shajaru sai aka yi rigima man ya za'uhu waye zai ɗauke shi ya ɗora shi a wajen shi shi alhajarul aswad sai suke sai yake ca fattafaku an ya za'ahu awwala man ya dukulu min hadal ba amma sai suka zo aka yi ittifaki tunda wannan kabila a cikin ƙwarai shawa sun ce su za su sa shi wannan ma sun ce su za su sa kowa yana so ya samu falala ta ajiye wannan dutse na alhajarul aswad sai aka ce to yanzu na rigima ba kariya zai ba abinda za a yi yanzu kowa ya yarda wanda Allah subhanahu wata'ala ya kadarta ya kado ta wannan kofar ya zama to shine mutumin da zai ɗauki wannan dutsen ya ajiye ko a cikin wace kabila yake to shine suka ittifaki a wannan lokaci cewa duk wanda ya farko wanda ya shigo daga wannan kofa فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة أنا cikin haka ana zaman jira kawai baka hega manzo Allah sallallahu alaihi ya kado daga wannan kofar ta Banu Shayba ya shigo fa amara bi thawbin yana shigowa ka ce mishi ai ga abin da yake faruwa manzo Allah ce mas'ala ce mai sauki ku aje hankalinku sai umarni aka zo da wani kyalle fa wada al hajara fi wasatihi sai manzo Allah ya dauki wannan hajarul aswad inna sai ya dora shi a tsakiyar wannan kyallen wa amara kull fakhadhin an ya'khudhu bi ta'ifatin min al-thawb sai ya umarni daga kowace kabila su kawo wani wakili yani ihda fada'iluha shine fakhadh kai kenan kowa ya kawo wani wanda ya da shi ko kuma wani dan ajin kamar kalla a cikin kabila ku kawo sai wakilce ku ina kabila kaza ga mu ku rike nan ina kabila kaza ga mu ku rike nan ina kabila kaza ga mu ku rike nan kowa ya rike sai yake cewa bi qa'ifati thawb kenan ta gehen wannan tsumma kowa ya kakkama farafa'uhu sai wannan kabilun gaba ɗaya suka daga wannan kyallan kuma hajarul asr yana ciki lokacin da suka daga shi wa akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu sai da aka daidai inda za a dauki dutsen a ajje sai wannan Allah ya sa hannun shi sai dauki wannan dutsen sai ya ajje shi kaga rigima ta rige ta kare kuma kowa yana jin da da shi akai tunda kowa ya kawo wakilin shi wanda zai wakilce shi a cikin kabilar shi ya kama wani bangare na wannan kyalle an daga sannan mazalla ya doka ya ajiye wannan dutsen to kaga wannan ma yana maka bayani akan bayanin abin da ya shahi tarihi na abin da ya shahi gina ka'aba kenan ta taɓa rushewa bayan jurhum sai ƙuraishawa suka gina wannan ɗaki malai ce wa rawa ahmad an mujahid an maulahu wa huwa as-sa'ib ibn abdullahi annahu haddathahu yake cewa annahu kana fi man bana al-ka'bata fil jahiliyya as-sa'ib ibn abdullah iya ɗaya daga cikin mutanen da suka gina ita ka'aba a jahiliyya qala yake cewa wa kana li hajaran shi as-sa'ib yace ina da wani dutsi na yace ana nahattuhu bi yadi ni na sassake shi da hannuna ana nahattuhu ni na sassake shi bi yadi yace da hannuna gumci a dutse ne ya ɗoko sai ya sassaƙa shi ya yi shi a matsayin kaman a matsayin gunki shi wannan dutsen ya ce a abubuhu min dunillah sai nake bauta wa wannan dutsen kowa bayan Allah ka duba Allah shi ne kuma shi yayi Allah kuma yake bauta mashi kala yake cewa wa kuntu aji'u bil labana al khatir yace ina zawwa da nono al khatir shine al ghalib kenan kira shi da suna kindurmu ya ce yana zauwa da nono wanda yake kindirmu allazi an fasahu wanda a cikin ma kindirmu wanda ya tsada iri shi yake nemowa yake cewa idan ya zo da wannan an fasahu ala nafsi kenan wanda ya tsada a raina kenan yana jin cewa zai wata bajinta zai wata sadaukantarwa amma kuma sai an nemo abu mai tsada kamar Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna to shi kuma wancan bangare ne yake cewa in nazo da shi fa asubbuhu alayhi ina zawwa sai in kwarara wannan abun bautan nawa sai in zuba mushi wannan wannan kindirmo yace fa yajiul kal shi yana ga kamar ya gabatar da qurban ne yani ya gabatar da wani abu mai tsada saboda ya ƙara samun kusancin wannan abin da yake bauta ma alhidayatu lillah yake cewa fa yajiul kal idan ya zuba wannan madaran ko wannan nonon sai kare ya zo fayyal hasuhu sai sa zo shi kuma da ɓanzan shi sai zo ya talasa ya zo ya lasa ya lasa ya lasa sai ya gaji sun ma yo shige rufa ya hudu a rai sannan kuma su yo shige idan aka ce shakar alkalbu suka ce rafa a ihda rijilaihi li ya hula yadda kare yake yin bawali shi da zai daga ɗaya daga cikin ƙahuwar shigo sai ya bawali ya zo ya suɗi wannan nonon ya iya suɗa in ya kammala kuma sai daga ƙafa shi ɗaya sai ma wanda gunkin hutsayi yake cewa sun ma yoshi ɗin fa ya buɗe ale ka duba ka ga alhidaya tulillah abinda za ka bauta wai kai ne za ka je ka nemo shi ka sassaƙa shi da kanka amma kuma ga kare na mashi hutsayi shi ne wanda yake cewa ka lokacin da makka ta turnike duk sun shiga cikin timuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara da'awa duk an sa musu shakka akan gumakan nan a fata'abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ku ku rika bautawa abin da bai amfanar da ku bai iya cutar da ku kai shi da kanshi ba wala yamliku li anfusihim darran wala naf'a ba sa iya mallakawa kansu cutarwa ko amfani wala mautan wala hayatan ba sa iya rayar da kansu ba sa iya kashe kansu dan za ku zo ku bauta musu to wannan wa'azin da manzalla yake kowa yana ji a cikin rai ta yi tsami amma kuma an kasa magana shi yana da abin da yake bauta ma sai ga wanda abin Allah Allah shi da yake bauta ma kuma kare ya zo rika mashi tsayi ya ce ka wai a rabbul ya bulu me yake kira da suna su'uruban ko yake cewa wai ubangiji ne kare zai zo ya mushi bawali kuma ya kasa kare kanshi ya ce kai ko ba a cikin wanda ba Allah ba wanda kaga kare ya ba bawai sai a kaskantacce daga nan ya watsa shi ya yi imani da Allah subhanahu wataala to shi ne ana yake bada labari shi ya sassaka abin da hannun shi kuma yake bauta mishi kuma yake neman kusancin shi ta hanyar kaddamar da wasu abubuwan suke karabin saboda ya ƙara samun kusanci amma kuma ga abin da ya zo faru a ƙarshe kala yake cewa yake cewa fa banaina sai muka gina ka'aba hatta balagna mawdi alhajar har sai da muka zo daidai inda ya kamata a doko alhajarul aswad a dora shi saboda su kure sha a lokacin abin takamarsu wannan ɗakin a daidai lokacin da ba fa imani suka yi ba busu da alaƙa da imani amma wannan ɗaki shi ne abin buga kafaɗarsu shi ne lakacin a ja'altun siqayatul hajji wa imaratul masjidil harami kamar amana billahi wai yanzu kawai za ku zo ku sanya wannan abin da ya shafi ayyukan da kuke yi ga ka'aba ya zama to ɗaya da mutumin da ya imani da Allah subhanahu wataala ba ku yi imani da Allah ba bugu da alaƙa da ka'aba shi ne ƙarshe ka ce musu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi ku sani cewa kadai waɗanda suke raya masallatayar ubangiji su da suka imani amma kahuri duk abin da zai yi aikin banza ne irin abubuwan da ake a yau da sunan UNESCO ko na makamancin wannan na kula da tura kula da abin da aka bari na na ilimin da kowane ne sai ga ana tattalin wasu abubuwan da ba su da wani amfani to anan yake cewa sai lokacin da muka zo daidai dora alhajar aswad sai yake cewa wala wala yura alhajar wala yura alhajar aw wala yara alhajar ahada wannan alhajar aswad inda babu mai gane shi kenan yana cikin rugumutsun duwatsu yace fa idza huwa wasaqu ahjarina sai ga wannan alhajar in na gan shi a tsakiyar abin da ya shafi duwatsu ya ce misla misali ra'asar rajuli kamar kan mutum ya ce ya kadu ya tara amin wajhun rajul kai in ka dube shi la'al kamar za ka iya ga huskanka a jikin shi alhajar in saboda irin yadda yake kyalli shi alhajar aswar kenan faqala batalun min quraish sai wani gida daga cikin qurayshawa na abin da ke ne ciki yani kamar a ce wani cikin wani ne da ake ni ana nihin kenan dan gidansu ne kenan sai wani gida daga cikin ƙurashi suka ce nahnu nad'uhu mu ne za mu ɗauki hajarul aswad inda mu ɗora shi inda yake wa qala akharuna sai wasu suka zaburo suka ce su ma a nahnu nad'uhu mu ne za mu ɗora shi fa qalu sai suka ce to ij'alu bainakum hakama ku sanya alƙali a tsakaninku wanda zai muku hukunci fa qalu sai wasu daga cikin suka ce awwalu rajulin yaqla'u min al-fajj farkon mutumin da ya fara shigowa daga wannan bangaren al-fajj yani al-jiha kenan daga wannan bangaren duk wanda ya fara shigowa ana cikin haka kawai faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fa qalu sai waɗannan mutanen gabaki daya wanda suke wajen suka ce atakumul amin amintacce ya zo muku sallallahu alaihi wasallam kenan kowa da ya ganshi sai samu nutsuwa saboda yana jin cewa za a mushi adalci to wannan shine haka addinin da yazo da shi adalci ne addinin musulunci bai zaluntar kowa duk wani abin da zaka yi ana jinginawa zuwa gare shi wallahi tsangwama ce da shafa mushi kashin kaji amma addinin ba haka yake ba addinin musulunci wani abu ne da yake ba ma dukkan wani ma'abucin haƙƙi haƙƙin shi ka duk wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da mutane daban-daban yahudawan ne kafuran alƙawalin da sauransu amma baya ɗaukan cin zarafi haka kawai wani mutum ya tattaki don ya zo ya walakantar da addini to wannan shi abin da addini ba ya dauka manzala sallallahu alaihi yake cewa sahabbai shi yake cewa ubudu ya unais wa man ma'aka lokacin da wata mace daga cikin musulmai tana cikin banu quraiza ta tana ciniki a kasuwa ta ɗan sunkuya tuhahinta ya ja ƙasa sai wani bai hude taka ɓangaren tuhahin da ta tashi bata sani ba yadda tashi tsirara labari ya iske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi kar wanda ya sallar la'asar a cikin ku sai a sai a banu quraiza saboda a je a nuna musu cewa musulunci ba a taɓa shi sallallahu alaihi wasallam amma adalci babu abin da yake addini adalci yana adalci kowa zai ajiye mishi haƙƙin shi yadda ya kamata in wane ne kai to akwai abin da addinin ya tanada wanda nan ne iya haƙƙinka babu zancen kama karya ko kuma a ni zan yi abin da na ga dama da haka sai ka gani a cikin kowace irin rayuwa ta zamantakewan yau da gobe ne na abin da ya shayi tattalin arziki ne na abin da ya shayi wane ne za ka samu karantarwar addini shine karantarwa tsakatsakiya babu zalunci sannan kuma babu takaitawa komi za a yi shi daidai yadda ya kamata in uba ne kai akwai haƙƙinka in ɗa ne kai akwai haƙƙinka in mata ce kai akwai haƙƙinki in wane ne kai akwai irin naka haƙƙin da addinin shar'anta da haka manzo Allah yana shigowa waɗannan mutane suka ce atakumul amin amintaccen mutum ya zo muku kowa ya mutu fa qalu lahu sai suka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faruwa fa wada'ahu fi thawbin sai manzo Allah ya dauki wannan alhajarul aswad din sai dora shi a saman wani kyalle thumma da'a bu'unahu sai kirayi gidaje daban-daban farafa'u nawahiyahu suka daga bangare bangare na wannan kyallan ma'ahu tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu huwa sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya dauki wannan alhajar aswad sai dora sha inda yake qultu malam malam abala albani yake cewa afwan shi sun shi as-sa'id ibn abdullahi yake cewa wa qad kanu akhraju minha alhijr su mutanen garin makka kaga cayi lamman hadama lokacin da ɗaki ya rushe yanzu da aka zo gina shi sai aka hudda ɓangaren alhijir hijir inda aka hudda shi wanda za a gan shi aka ɗan ƙamme ɗan kewaye to wannan duka yana cikin ɗakin shi ne hijir maliki cewa wa huwa sitta ta azru'in shi wannan hijir ɗin nan zira'i shidda ne daga inda suka gina an kai lissafa za ka zama zira'i guda shidda ka duba addinin musulunci da karatun da yake hatta da iya tazaran wajen sai da suka rubuta shi yake cewa aw sab'ata azrubun ko kuma zira'i guda bakwai yace kuma min nahiyati sham ta bangaren sham kenan akwai bangaren da yake kenan wannan wurin shine bangaren sham kenan kamar jihar da zaka wuce misali ka ce bangaren agadez kaga daga nan kenan kawai haka za a yi kenan in dakin yana aka ce bangaren agadez kawai kenan arewa ke ne to su ma wanda suka ce min nahiyati sham sai ce kasurat bihimun nafaka misa suka hudda shi ya taƙaito a gare su abin da ya shafi dukiyar da za su gina wannan ka'aba da aka zo ginawa aka tattara abin da aka tattara sai aka ga wannan abin baya isa a gina ta gaba ɗayanta tunda ta rushe ai lam yatamakkanu an yabnuhu ala qawa'id ibrahim ba su iya ba akan su gina wannan ɗakin akan iya abin da annabi ibrahim ya tsaida ta akai waja'alu lil ka'bati baban wahidan min nahiyati al mashriq a lokacin suka suka gina abin da suka gina sai suka mata kofa daya ta bangaren da ya shahi gabaci kenan gabaci kenan gabas da su waja'aluhu murtafi'an sannan bayan an gina kofan ta zamanto a gabas kuma sai suka daga to ba za a ce gabas ba mahudar rana kawai idan inda rana take hudowa a can bangaren su kenan daidai wannan wajen ya zamanto wannan shine jihar da kofar Ka'aba take kallo da aka zo yin kofa kuma waje aluhu murtafi'an sai aka daga kofar sama kamar da za ka ganta a yanzu me yasa yace li Allah ya dukula ilaiha kullu ahad saboda kar kowa ya rika shiga kenan kar wanda ya shiga da haka su mutanen Qurayshawa a lokacin da suka yi wannan aikin fayyudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u wanda suka ga dama a sashi wanda aka ga dama kuma a hana shi to kuma yanzu ba haka take alhali asalin ginin ta ba haka take ba kamar zamu gani Allah maliki ta waqad sabata fi sahihayn an aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laha yazo a cikin sahihayn bukhari da muslim hadisin aisha Allah kare yarda a gare ta take cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala laha yake cewa aisha ya ce alam tarai shin ki gaba ko bikin labari an na kawo maki kasurat bihimun nafaka mutanenki mutanen makka abinda ya shahi dukiya ta zamanto ta yi kaɗan a gare su shi sa suka suka gina ka'aba daidai iya abinda suke da sai manzon Allah ke cewa Aisha wa laula hidsan qaumiki bi kufrin in ba dan hidsan in ba dan kusan me aka da in ba dan mutanen ki ba sababbin musulunta ne ko kuma hidsan qaumiki bi kufrin in ba dan mutanen ki bakin barin kafirci bane ba kenan ba su jima da musulunta ba manzon Allah ce lanaqatul ka'aba da na rushe ka'aba ya ce waj'altu laha baban sharqiyyan wa baban gharbiyyan in sa mata kofa biyu da mahuda da mafaɗar rana kenan ɗaya a gabas ɗaya a yamma sannan wa adkhaltu fiha alhijr wannan kewayen da musa a ciki ba manzon Allah ya shi ma da na sa shi a ciki haka manzon Allah ya ambata wa Aisha radiyallahu anha to kaga manzon Allah ya bar abun saboda wata maslaha yanda Quraysha suke ga girman ɗakin nan mazala zo su da wani addini ana ta bugawa a lokacin ma wasu na karyata wasu na gaskanta ana kaza ana kaza sai ya zo kuma mutane suna sabbin shiga musulunci ya ce misali bari ya rushe ta kaga da wahala fahimce shi shi sa mazala haibar ta annabi shi ne ke ce mata walaula hadithanu qaumiki bi kufri yace da laqattu al-ka'ba wa banaytuha wa ja'altu laha baban sharqiyyan wa baban gharbiyyan wa adkhaltu fiha al-hijr amma mazalla bai ba ولهذا a dalilin wannan magana wanda hadisi da zo a cikin as-sahihain hadisin Aisha yake cewa lamma tamakkana ibn Zubair lokacin da Abdullah ibn Zubair dan Asma'u diyar Abubakar lokacin da ya zamanto gwamna na garin Makka banaha ala ma ashara ilayhi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya warware Ka'aba sai ya gina ta akan yanda manzon Allah yayi ishara a cikin wannan hadisin Aisha maliki ta waja'at sai ga ka'aban na malam bayan abdullahi ibn zubair ya gina ta wa ja'at fi ghayatil baha'i wal husni was sana yace sai ta zo a cikin wani yanayi wanda yake na burgewa da kyau da kuma as-sana idan ka ce as-sana shine az-zawqu sa'i yani daga ka kalle tana wani haske na musamman ginin da abdullahi ibn zubair ya mata a dalilin maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda lokacin abdullahi ibn zubair komai ya zauna makka darul islam ce bayan wancan lokacin mana daga abubuwa sama-sama a gari ne wanda yake na musulunci kuma sannan addini ya haɗu a cikin mutane yake cewa kamilatan ala qawaidi al-khalil kenan ya gina ta cikakka akan qawaid akan gimshikai da annabi ibrahim ya gina ta laha babani tana da kofa guda biyu multasiqani wannan kofan guda biyu suke suke suke haɗe da juna bil ardi yani suna haɗe da ƙasa kenan ba ita can sama kenan yadda shi ke san sama a sabko ta ake haka multasiqani wannan kohon guda biyu multasiqani bil ardi sharqan wa garban suna dab da ƙasa da mahudar rana da mafadan kenan yayi ta akan tsarin yadda manzon sallallahu alaihi ya ambata cewa da nayi kaza in ba dan cewa mutane sabbin shiga musulunci bane yadkhulu min yadkhulu an-nasu min hadha wa yakhrujuna min al-akhar mutane su ta shiga suna fita ka shiga daga nan ka fita daga nan ka shiga daga nan ka fita daga nan manzo Allah yake cewa in ba dan mutane suna kan da nayi haka ne kaga shi yasa sai yace laj'altu laha baban sharqiyyan wa baban garbiyyan shi Abdullah ibn Zubair da yazo sai ya tabbatar da wannan magana ta manzo Allah sai mata kofa biyu ɗaya a bahudar rana ɗaya kuma an mahaɗar rana sannan kuma kofa ya zama to dab da ƙasa idan wanda ga dama kawai zo ya shiga shiga daga wannan kofa ya fita daga wancan kofa to amma kuma in ka duba za ka ganta ai kofar can saman yake kuma sannan hijir inda an hudda shi to shine malaki ta lamma falamma qatala al-hajjaj ibn zubair lokacin da al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi lokacin da ya kashe abdullah ibn zubair shi gwamnatin makka bayan abubuwa da suka faru a cikin daular umawiyya yana abdullah hajjaj ya kashe shi hajjaj ya yi abubuwa waɗanda sai a haka kataba ila abdulmalik ibn marwan alhajjaj sai ya rubutu zuwa ga abdulmalik ibn ibn marwan ya rubutu zuwa gare shi hajjaj ibn yusuf al-thaqafi wani mutum ne wanda yake muallim sigar suke ce mashi lokacin da yana garin su yana karantar da yara yana karantar da yara makaranta haka garin da ya zaqat alaihi al-ardu bima rahabat sai bar garin sai ta yi can yankin sham karshe dai sai Allah ya hada shi da shi Abdulmalik ibn Marwan bayan mutane da suka mashi iso zuwa gare shi to mutum ne wanda yake shuja gurzon mutum ne wanda yake jarumi ne ta bangaren da ya shafi la sai ma yaki kuma Allah ya bashi khibra na dora fulan na yaki in ya furta ta da izinin Allah sai a ci nasara to wanda yasa Abdul Malik ibn Marwan ya kusanto da shi ya kusanto da shi ya kusanto da shi ai karshe ina yake tura shi Iraq su kuma Iraq duk gwamnan da aka kai musu ko su kore shi ko su kashe shi gari ne fitinannen gari a lokacin daula umawiyya a lokacin abdulmalik ibn marwan ya tara su wannan umara in gaba daya sai ke ce musu waye ahlan waye wanda zai iya tinkarar garin iraq a matsayin gwamna kowa ya shi sai daga hannun shi ya ce ana laha ya ce wannan iraq ku ba ne ita sai abdulmalik ibn marwan yake cewa ba da kai ake magana ba hajjaj inzil yadaka sabki hannunka ya sabki hannun shi ya sake yin magana ga wannan jagororin manya-manya na daular umawiya suna tsaye wa zai tafi iraq a matsayin gwamna kowa shiru yi wani ya tafi abin ya gagara wani ma ya tafi abin ya gagara kuma kowa yana jica da wahala ne sai da ya so uku shi hajjaj ya daga hannun shi na cewa ni a bani ita aka ba shi karshe abu malik ibn murad yake cewa na na yi magana su uku babu wanda daga hannun sai hajjaj duk da cewa shi ba da shi ake magana ba to amma je ka a ga meye za ka yi yana zuwa ya musu wata hudba shahararriya mu eh yayi abin da yayi karshe mutane suka yi tsit kan ba wuta a garin amma an sha kisa duk wanda yayi wani abin da bai kawai kashe shi ne da wannan abin ya iska ta su kowa ne shuru to a lokacin da alhajjaj ibn alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya kashe abdullahi ibn zubair kataba ila abdul malik ibn marwan wa huwa al-khalifa yawma idh sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga abdullahi abdul malik ibn marwan shine kenan daular umayya kenan shugaban su a lokacin shine khalifa fi ma sana'ahu ibn zubair game da abinda abdullahi ibn zubair ya aikata na cewa ya rushe ka'aba sannan kuma ya zo ya mata ƙohohi guda biyu sannan ƙohon kuma a ƙasa kuma ya sanya hijir ɗin na a ciki ya rubuta mashi cewa ga abin da ibn zubairu wa taƙadu annahu fa'ala zalika min tilqa'i nafsihi da shi al-hajjaj da shi abdul malik ibn marwan tsammahanin su cewa abdullahi ibn zubair ya aikata wannan abin ne kawai bugan gaban kanshi ne alhali hadisi ne gaci a cikin sahihain fa'amara bi i'adatiha ila ma kanat alayhi sai shi abdul malik ibn marwan ya umarci alhajjaj a mai da ka'aba yanda take kahin abdullahi ibn zubair shi ne mali ce fahiyar ilal ana kazalika ita dai ka'aba tana nan har yau a wancan ginin da ƙuresha suka mata lamma kasurat bihimun nafaka tana nan akan wannan tsarin har yanzu ba wani abin da sake kenan hijir kawai gashi na wadan kewaye ba sa shi a ciki ba sannan kuma abin da ya shahi kofa kuma guda ɗaya ce kuma sun daga can sama a matsala ce ta ya samu dama da ya mira ta gabas da yamma yani mahudar rana da mafaɗanta malik ta wa qad zakarna qissata bina'il baiti wal ahadith al walida fi dhalika fi tafsir surati surati al baqara tunda marubucin littafin na asali shine asiratul nabawiyya ta al imam hafiz ibn kathir shine ke ta wa qad zakarna mun ambaci a kissar gina ka'aba da hadisan da suka zo ga baki daya malai ce ga wanda yake so ya koma cikin littafin tafsiri na ibnu kathir yake cewa fi tafsiri suratul baqara inda qawlihi a inda Allah yake cewa iz tinabusu yayin da yarfa'u ibrahimu alqaw ibrahima ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lokacin da annabi ibrahim da annabi isma'il suke daga wannan gimshikan wannan ɗakin suna gina shi kenan a daidai wannan ayar malai ce wa zakarna zalika mutawwalan mustaqsal mun ambaci bayanai masu tsawo a wancan wurin sannan kuma bayanai da suke cike da bincike ya ce faman sha'a wanda yake so kenan ya koma zuwa can walillahi alhamdu wal minna kenan wannan shine bayani akan abin da ya shafi kissa ta gina ɗakin gina ɗakin Ka'aba kenan yanzu a yanda muke ganin tannan abin da ya kai su zuwa ga haka kenan karancin abin da za a gina to wannan kuma yasa bayan shi abdullahi ibn zubair ya zo ya daidaita ta kuma daular umar suka suka suka rushe ta suka maida ta kan asalin da take malik ce faslun wa zakara ibn ishaq ma kanat quraish ibtada'uhu fi tasmiyatihim al-hums wa huwa ash-shiddatu fi ad-din was-salama wannan babi wanda zai mana magana ko fasali wanda zai magana akan abinda ibn ishaq ya ambata na cewa quraishawa sun fari ko sun kirkiri sunan al-humf kamar da malam albani yake cewa a cikin littafin na abu abu abu abu zuhra shi ya kawo hums din da kha da da a sama yace amma asali al-humf ne yace wa huwa ash-shiddatu tsanani a cikin addini was-salaba sannan kuma da ake kira shi da suna dogewa akan abin da yake addini ne wanda wannan addini kuma na mutanen Qurayshawa wanda mafi yawa su ne suka kirkiri abin su ba wani addini bane na Allah illa Allah mu burbudu abin da ba a rasa ba malai ce wa zalika li annahum azzamu al-harama ta'ziman za'ida sun girmama haramin makka girmamawa wadda ta wuce gona da iri wanda wannan shine ba so a cikin abin da ya shahi bauta daidai inda aka tsaya ka tsaya daidai nan idan ka gitta ka wuce to wannan kuma ubangiji baya amsa yanzu misali sallar isha ka ce bari kai raka'a biyar ko kuma ka ce a ku takwas za ku ai samari ne ku kuna jin ƙarfi to Allah baya amsa sun girmama ɗakin ta'aziman za'idan ƙarin da ya wuce iyaka bi haisul tazamu bi sababihi Allah ya khuju minhu lailata arafa wa kanu yaquluna nahnu abna'ul haram lokacin da suka lazumtawa kansu bi sababi a dalilin girmama wannan ɗakin cewa su fa ba za su hutar daren arfa zuwa arfa ba ba za su sai arfa ba shi yasa daga kaga mutum a arfa to wani mutum ne wanda ya kwankwaɗi addini na annabi ibrahim da haka mun karanta a baya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gashi a arfa ko a tsaye shi ne wanda yake cewa shi kuma wannan me ya kashi wannan waje a dalilin burbudin abin da ya samu na addinin annabi ibrahim amma su kureshawa sam ba sa zuwa arfa suna tsayawa daidai haramin baka musa wuta daga cikin shi wa kanu yaqulu suna cewa nahnu abna'ul haram suka ce mu mu ne diyan harami kenan ba za mu fita daga ciki ba zuwa wani waje na daban wa quttaru baitillahi sannan kuma mu ne masu tuhatar da ko dinka dakin Allah abinda za a tuhatar da shi fa kanu la yaqifuna bi arafa zaka ba sa tsayawa arafa ma ilmihim tare da cewa sun sani tar annaha min masha'ir ibrahim alayhi salam tsayuwa arfan nan iya ɗaya daga cikin ayyuka na ibada wanda aka samu daga wajen annabi ibrahim alaihissalatu wassalam hatta la ya hudu an nizamin nisa ba sa zuwa wai saboda kar su huta daga cikin wani tsarin da ma kanu karraruhu min albid'atil fasida na daga abin da suka ɗora wa kansu na bid'a kirkirarren abun da yake lalatacce wa kanu yamna'un alhajij wal ummar sun kasance suna hana alhazzai sannan kuma da suka zo aikin umara suna hana su huta zuwa ga wancan yankin ma damu muhrimin matakar suna cikin harama na aikata wannan aikin sannan kuma daga cikin abin da suke hana su an yakulu suna hana su cin duk wani abinci illa min ta'ami quraish sai abincin qurayshawa kenan a lokacin da ka tafi yin wannan aikin aikin hajji ne aikin umara ne to hatta abinci baka da iko ka ci abinci sai abincin suwa sai abincin qurayshawa banda wannan ba sannan wala ya kufu illa fi siyabi ƙuraishi ba wanda ya sai ɗawafi ma sai da kayan ƙuraishawa in ka zo sai ka lallaba ka samu wani ka ce ara maka kaya saboda ka samu ka je ka yi abin da ya shahi ɗawafi fa illam yajid ahadun minhum thawba ahadin min al-hums idan wani bai samu wani tawahi ba na daga cikin su al-hums su ƙurayshawan nan tafa uriyanan zai ɗawafi gaban ɗakin Allah a tsirara kaga wannan shine yake cewa kamar bid'ati fasida ayyukan banna a jahiliya a ce in baka samu tawahin su ba ka rasa wanda zai ara maka misali kun zo ku dari su kuma su kayan da za su yi ara maka su wuce mutum 70 to wannan 70 su za su yi dawafi a daidai ku kuma sauran nan guda 30 inda sai dai ku yi ta tsara sai ce ke ba ma wannan ba banda ma bangaren maza walau kana timra ko da mace ta zo in dai bata samu wanda za ta ara mata kaya ba a cikin ƙurayshawa to sai dai ta yi dawafin ɗakin nan tsirara ya ce wali haza kanatil mar'atu idan tafaka tawafu hali zalika don haka ya kasance mace idan ya yi kicibus dawafinta da rishin samun kaya na aro wanda za ta amsa daga su alhums ɗin nan me take yi sai ta yi dawafi ita ma a tsirara tana cikin dawafin nan kuma wada'at yadaha ala farjiha wa taqulu za ta dora hannunta akan gabanta ta rika cewa al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu yau dai ɓangaren da ya shafi tsiraici zai bayyana gaba ɗaya shi ko wani ɓangaren shi wa ma bada minhu fala uhillu duk abin da ya bayyana ni dai ban halatta ba wani ya kalla wasu suna tana dawa suna wani haka rabbi sallima kenan wannan shine abin da malai ambata mana anan cewa abin da ƙurisha suka kirkira game da abin da ya shafi ɗakin ɗakin Allah kenan sun ɗora wasu dokoki da wasu sharuɗa wanda in ba a jahilai bai kamata a ce an yi su ba qala ibn ishaq ibn ishaq yake cewa fa kanu kadhalika hatta ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam suna kan wannan yanayin har Allah ya aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaihi alqur'ana raddan alaihim fi mabtada'u Allah yana mai mayar da martani a kan waɗannan mutanen ƙuraishawa game da abin da suka ƙirƙira na bid'ancin duk wanda ya zo dole sai abincinsu duk wanda ya zo kuma dole ya tuwahinsu faƙali sai Allah ke cewa sun masannan a fizu a lokacin da kuka tashi zuwa wannan aikin ku kwararo ku taho min haisu a fadon nasu daga inda mutane suka taho kenan abin da ake ni daga arfa kenan kowa ya kwarara zuwa wancan wurin kuma a taso a taho tare ai jamhurul arab sauran jama'an laraba ga baki daya min arafa daga lokacin da aka taso daga arafa kowa ya take na a taso tare a kogo ba zama to ku ku zo ku tsaya ku ce a ku ba ku huta ku bar harami dole kuna nan kuma arafa ba za ku ta yi ba saboda batta cikin harami maka kuna makamancin wannan sana la ke cewa astaghfirullah ku ne bi gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama ne malaka cewa qad qaddamna mun rige mun gabatar kenan a abin da ya gabata a baya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqifu bi arafa madalla yana tsayuwa a arfa qabla an yunzala alaihi tun kafin an wahayi wannan kuma tawfiqan min Allah lahu dacewa ce daga ubangiji ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto tun kafin wahayi yana ɗaya daga cikin masu tsayawa a yankin arfa saboda iya daga cikin addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam wa anzalallahu alaihi Allah ya sabkar a gare shi raddan alaihim Allah yana mayar da martani a kansu fi ma kanu harramu min al-libasi wa ta'ami ala nas abinda suka haramta wa mutane na tuwahin ne na abin da ya shayi kaya ne a ce dole sai su na bani na na na na khums na su qurayshawa Allah ce ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku iya annabi adam ku riki abin da ya shahi adonku a lokacin da za ku tai dukkan wajajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala zaman to ka shiga cikin yanayin da ya kamata tuwahin da ya kamata yanayin da ya kamata saboda za ka je ka gana da ubangijinka wa kulu washrabu ku ci ku sha ba dole sai abincin kure sha ba wala tusrifu Allah ce kar ku yi almubazaranci innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu almubazaranci sannan wa din tambaye su man kul man harrama zinatallahi wai waye ya isa ya haramta adan da Allah subhanahu wataala allati akhraja li ibadihi wanda Allah fitar mu bayan shi akan su wa tayyibati min arziki da dada dan abubuwa na ci na morewa a ce kawai ba za a ci ba dole sai da kure shawa waye haramta wannan tunda ba Allah ba haramta kenan abin wanda yake halal sai malam albani zai istidraki yace ali bin abbas radiyallahu anhu ma qala kanat al mar'atu tatufu bil baiti wa hiya uryana yace mace za ta yi dawafi ga ɗakin ka'aba tana mai halin rashin kaya fatakuru tana cewa man yu'iru ni tidwafan wa zai ara mini tuhahin da zan yi dawafi da su taj'aluhu ala farjiha wanda za ta kare gabanta wata qulu kuma za ta gani tana faɗa a lokacin da ya zama bata samu wanda zai batan ba al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bin fama bada minhu fala uhillu abin da ya bayyana kenan ni dai ba a saman halattawa ta ba a saman yarda na ba fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah sabkar da wannan ayar khudhu zinatakum inda kulli masjid kenan duk lokacin da zaka zo masallaci ka riki adonka ka sanya sutura wadda za ta kare maka al'auranka kaga ba daidai bane mutum ya sanya wani wando wanda in kai sujada wani bangaren jikinka daga baya yana bayyana a yanzu zaka samu irin wanda yana faruwa a cikin mutane sai ma shabab matasa mutum ya zo ya sa abin da ya tabbatar da bai rufe gangan jikin shi da ya kamata ya yi sujada wani bangaren jikin shi yana bayyana wannan baya halatta khuzu zinatakum inda kulli masjidin kaga asalin abin ya sabko ne akan rihi al'aura eh tunda su in ba samu in baka samu sai ka zo kai a tsirara a ba haka ake ba khuzu zinatakum ku yi ado sosai ku ɗauki wanka a lokacin da za ku zo ku gane da Allah subhanahu wa ta'ala مالك وقال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص ya kasance mutane suna yin dawafi a jahiliya tsirara in banda al-hums yace wal humsu quraishun wa ma waladat quraishawa kenan da abin da suka aifa wa kanat al-hums yahtasibuna ala an-nas sun sa wannan ka'idar na cewa dole tufafi sai nasu dole abinci sai nasu me yasa suna neman wai alherin da za a samu a cikin wannan na lada ya zama to su sun takaita da shi yu'ti ar-rajulu ar-rajula athiyaba yatufu biha aw yatufu fiha mutun ne zai ba ma wani mutun kaya ya yi dawafi sannan kuma wa tu'ti al-mar'atu al-mar'ata athiyaba tatufu fiha mace ta baiwa mace kaya ta yi dawafi da shi faman lam tu'tihi al-hums duk wanda suwan al-hums din musu bashi ba to in namiji ne ko mace ne dafa bil baiti uryana zai yi dawafi ga ɗakin ka'aba a cikin halin tsiraici malaci wa kana yufidu jama'atan nasi min arafat ya kasance jama'ar mutane suna kwararowa suna tahowa daga daga yankin arfa wa tafidul hums su kuma hums suna tahowa daga wani wuri da ake kira shi da suna jam malaci ta an aisha radiyallahu anha anna hadhihi al-ayata nazalat fil hums wannan ayar Allah sabkar da ita akan su waɗannan quraishin wa ma waladat inna na kudu zinatakum Allah sabkar da ita akan su wa fi riwayatin kanat quraishun wa man dana wa man dana dinuha ya kasance quraishawa da wanda ya addinantu da addinin su sunu suke yi ba sa zuwa arfa yaqifuna bil muzdalifa bakin su muzdalifa wa kanu yasa wa kanu yusammuna ana kiran su waɗannan al-hums yace wa kana sa'irul arabi sauran laraba kuma yaqifuna bi arafat suna zuwa arfa ana cikin wannan yanayin su quraishawa muzdalifa kenan daga wannan wurin jam' su kuma sauran larabawa daga arafa falamma jaa al-islam amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'fiya arafat lokacin da musulunci yazo sai Allah ya umarci annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya tahi arafa kire kare biya wadannan al-hums kinnan thumma yaqifu biha yaje can ya tsaya thumma yafidu minha sannan kuma aka tashi tasowa ya kwararo ya taho daga wancan wajen ya ce fazalika ƙaunuhu ta'ala sun ma'afidu min haisu a fadon nan kala kanu yufiduna min jam su hums suna fitowa daga jam ya fadufi'u ila arafat daga lokacin da aka sabkar da wannan ayar musulunci ya zo aka yi bayani aka tunkuɗe su zuwa ga cewa sai sun dangana zuwa ga ina zuwa ga arafa malice rawahul bukhari bi hadha tamam kenan imam bukhari ya zo da shi haka kuma imam muslim ya zo da shi wannan shine bayanin da malam yayi game da abin da ya shahi quraishawa da abin da suka ma kansu suna na cewa homs kenan sun sanya ka'idodi daban-daban wanda ganin daman su ne a dalilin cewa su suke dauke da dawainiyar shi dakin ka'aba kuma wani abu ne wanda yake yankin su yanda izinin Allah subhanahu wataala darasi na gaba za mu tashi bayani akan abin da ya shahi irin bishara kala-kala yani albishir wanda aka rika badawa akan zawwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun ma kafin yazo shine malai ya kasa su kashi uku ahlul kitabi kenan al-yahud wa nasara sun bada labari sannan kuma akwai wanda suke kuhanul arab waɗanda suke zuwa sama su dan tsunko abin da suka tsunko kamar da zamu jin Allah yarda su suna bada labarin cewa akwai wani manzo wanda zai zo amma su ya aka suka sani saboda sun jure da sama saboda kawai ne ce akan hujja da wannan bayani zai zo akan shi izinin Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله